أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله كل العبد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره والقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتابعي بنظرة تاتي لنا بالزفر جيا أكراتمو mun yi karatun abinda yabo yake cikin karanta shi cin abinci da bacci to kuma na yau kuma abinda kuma yabo yake cikin yawaita shi kirari yana cikin yawaita shi alfasalin samin fasali na takwas zawajuhu auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma ya ta'allaku bihi da abin da ya rataye da shi sallallahu alaihi wasallama wa zarbu tsani wannan kashi na biyu kuma ma ya tafi tamadduhu bi kasaratihi ma ya tafi abin da ya aka haɗu a kansa shi kuma a tamadduhu cikin yabo da kirari bi kasaratihi shi kuma an yawaita shi walfaharu da alfahari biyu furihi da cikarsa kan nikahi kaman aure al'ada ce ta mutane addini ne shi kuma aure wanda yake da shi da yawa kirari yake yi da shi mai mata hudu kirari yake yi wajen mai mata uku mai mata uku kuma kirari yake wajen mai mata biyu mai mata biyu kirari yake wajen mai mata daya duk gaba ke daya haka kuma bare kuma mai kwarkwaroli kuma ya hada kwarkwaroli kirari yake bari wanda ya yi auratayya yana ya aure ya ce ni na ya aure kaza kaza na yi a kabila kaza har baturi a har kaza har indiya har har kaza wannan kirari ne shi kuma cikin yawaita shi haka al'ada ita kuma ta tafi akai kuma haka addini ma ya tafi akai shi kuma waljari da alfarma matsayi shi kuma matsayi mutum yana shugaban kasa ne ko shugaban kaza ne ko malami babba na kaza ne ko kaza matsayi ne shi kuma shi ba kuma alfahari ne cikin tara shi wayannan yanzu guda biyu su kuma cikin yawan su alfahari ne amma ne kahu amma aure fa muttafaqun fihi an hadu a kansa shar'an a shari'a wa adatan da al'ada don wani abu za ka ga shari'a ta yadda da shi al'ada ba ta yadda da shi ba wani abu kuma za ka ga al'ada ta yadda da shi shari'a ba ta yadda da shi ba abu mai daɗi kuma a ce da al'ada da shari'a sun haɗu to wani abu to shar'an da shari'a wa adatan da al'ada fa innahu shi aure dalilul kamali dalili ne na cika in mutum yana da shi dalili ne na ya cika ya cika wa sihatin zukuriyarsu da kuma ingancin mazakutarsa sai a ce namiji ne wane namiji ne yana yau sai a ce wane namiji ne kirari ake yi da shi su maza walam ya zali tafakuru yin alfahari da aure bai gushe ba bi kasaratihi da yawansa adatan al'ada ce ma'arufatan sananniya wa tamaduhu bihi da yin yabo da shi siratan al'ada ce ta dace maziyatan da ta shuɗe cikin al'ummatai cikin annabawa cikin waliyai cikin sarakuna cikin attaye cikin kowa da kowa dai al'ada ce wannan wa amma fi shar'i amma a cikin shari'a fa sunnatu sunnan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ma'asuratu wadda aka rawaito ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad qala ibn Abbas Abdullah dan Abbas ya ce Allah ya kare yadda ga dan da uba afdalu hadhihi al-ummati mafificin wannan al'umma aksaru hanisa shine mafi yawan ta aure shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin ta kuma ya fita aure saboda matan sallallahu alaihi wasallama sha ɗaya ya rasu ya bar tara sallallahu alaihi wasallama banda kuma ku yanji sallallahu alaihi wasallama to mafi yawan ta aure mushira abdullahi bin abbas yana nuni ilaihi sallallahu zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake nufi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya ce tanakahu ku yi aure tanasalu ku ku hayayyafa ku haihu da yawa fa inni mubahun bikum al-umama ni zan yi alfahari da al'um zan yi alfahari da ku cikin al'ummatai to kan mutum ya ji shari'a ta faɗi haka ba shi da halin rike biyu ɗayan ma daga ƙayar rike sai ya kwaso biyu ko ya ya kwaso uku shi ga shi ɗan san addini ya ji an ce aure alfahari ake da shi wannan ya zama bala'i ba alfahari ba kuma kai ta bin mutane kana cewa mata na kaza ko ko ya'ya na kaza na rasa waye ce ka yi ya'ya na kaza wanda zai ishe wanda za ka iya riƙewa Allah ya fiya ka riko da ‘ya'yan da za ka iya rainansu Allah ya fiya ka riko duk da baki ɗaya to wannan shi ne wayannan amma idan Allah ya hore wa mutum yana da wani halinsa yana da sana'arsa ko yana da hanyar samunsa dai ko ta ina ne cikin halal wanda zai iya rike iyalinsa da shi to wannan ya yi ko guda nawa ne wannan birgewa ce ya yi ko nawa ne wannan birgewa ce kuma ba zubo 'ya'yan da yawa ba ka tarbiyyance su ba ba tarbiyya shi ma dai ba ka yi 'ya'ya ba gwara kwaya ɗaya kwakwara wanda za ka tsaya da tarbiyyarsa za ka tsaya da karatunsa za ka tsaya da kula da shi za ka a kan barkatai duk ka kasa kwantarol ɗin ba ka da tarbiyyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai alfahari da bara gurbu ba sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ma duk sai a gane duk ga baki da wanda za ka iya ciyar da su wanda ba sai ka kwashi na jan kudin jama'a ba sai ka yi kaza ba ka abu a kan da to wannan sananne ne to mazallar shi zan yi alfahari ga al'ummatai da yawan wani ha annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an tabattuli daga yankewa ga barin aure yankewa hausa da suka gwamfar suka ce ya naka yankewa an tabbatar daga yanaka mutum ya yanke da barin aure ya ce ba zai yi auren ba ma faufau ko saboda wani karatu ko saboda wani zuhudinsa sufancinsa ko saboda abubuwa ba laifi ya ce yanzu akwai halin aikin da nake amma allah da na dan kai wani gaba gashi zan yi to wannan ba laifi ba amma ya ce kwata-kwata ba zai yi aure ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan ya ce ya yanke daga aure ma'amafi tare da abin da yake cikin aure min kam'i shahawati mutum zai tumɓuke shahawarsa sha'awa abu ne da Allah ya sa a jikin kowa da Allah ya sa a jikin kowa to kuma in mutum ya aure shi kenan ya yi maganin ta wa gazdil basari da rinze ido aure zai jawo ka rinze idan ka shikenan ba ruwanka da matan mutane naka ya ishe ka ka rinze ido allazain waɗanda su biyun nan sun tsike sha'awa da rinse ido ɗin nan na baha alaihi ma sallallahu manzo Allah ya faɗakar a kansu su biyun nan bi ƙauli da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man kana za ɗaure duk wanda yake da iko hali duk wanda yake da lafiyar jikin da zai yi aure ko ko duk wanda yake da halin da zai yi aure kuma ya iya cewa shi kana yi aure yana da halin biyu bismillah yana halin uku bismillah yana da halin hudu bismillah yana da halin kuyangi da kwarkwarori ko nawa ne bismillah duk da baki da wanda yake da daunin iko faleta zawwaj to yayi aure fa innahu agattu lil basari shine mai rinse ido shi aure shine mai sa rinse ido bare wannan zamani na kalla kalla da abubuwa baka isa ka ce ba za ka kallon wani abun ba baka isa ka ce ba za ka ga wani abun ba duk da baki da to shikenan sai ma ya taimake ka kallon tun daga kada iyalinka ga kada iyalinka akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama zina ido gani zina hannu shafawa zina kafa tafiya zina ta annabi ya ce to in aka sadu duk sun yi gaskiya an ba a sadu ba duk sun yi ƙarya ka gani to shi zai jawo ma'azinsa ido wa a hasanu lil farji shine mafi katangewa ga farjinka duk gaba kida hatta kai har ya kai lam yarahul ulama malamai ba su ga aure mimma ya kadahu yana daga cikin abin da yake suka mafi zuhudi a cikin tsantseni aure baya daga cikin abin da yake suka a tsantseni duk tsantsenin ka ma'ana ka ya aure dan kai aure ba za a ce ko kana aure ba za a ce ai wani ba shi da tsantsiyani ba sai ga masu tsantsayenin masu suka fi auren ma duk gaba ki da zai suka a cikin zuhudu gudun duniya a cewa na mai gudun duniya a kuma ga yayi aure duk gaba ki da qala sahalu qala sahalu bin abdullah sahalu dan abdullah tustari yace qad bibina su fa mata an soyar da su ila sayyidul mursalin zuwa shugaban ma'aika manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an soyan min aure Allah ne ya sa masa ba ma wai shi ya so da kansa ba to tunda dai aka so yawa manzon Allah su fa kaifa yuzhadu fihi na to kaka a mutu wani zai zo ya ce yayi zuhudu yayi gudun duniya a cikin su ba zai yi ba sai dai ta sayyidina Umar ko ragwanci ko fasikanci ko rago ne ko fasiki ne yana da wani wajen hamsa kuma da yake abu ko ko dai Allah bai bashi hanya ba to yana jiran Allah ya bashi hanya to ya za a ce an yi gudun duniya a cikinsu wani hauhu da irin wannan magana libin uyayenata malam dan uyayenata ma ya faɗi irin wannan wa karkana zuhadu sahabati masu gudun duniyar sahabbai masu tsantsenin sahabbai waɗanda suka yi shuhura akan tsantseni radiyallahu anhum Allah ya da su sun kasance kasirin zaujati su ne masu mata ma da yawa kuma su ne masu mafi tsanzeni a cikin sahabbai wasarari su ne masu kuyangi kuyangi wadda mama ta aure ba ita kwarkwara ce su ne masu kuyangi kasirin nisa'i kuma masu tilin aure ne za ka gansu amma kuma masu gudun duniya ne wahukiya an rawaito fi zalika a cikin haka an aliyin daga sayan na ali zuwa aura'i aura'i mafi tsantsenin dan tsantsenin sayan na ali ya ce na yi facin kaya na hasu da na ji kunya kaya na yi wa riga ta faci hasu da na ji kunya riga daga baki ɗaya wani ya zo ya kawo ƙara ɗan uwansa wajensa ɗan uwana duk wani jin daɗi na duniya baya amfani da shi ce kira min shi wawa da Allah zai so a amfani da kayan jin daɗin zai halitta duk kaza kaza mutum ya je kira ɗan uwansa ya zo kai wawa kai ne aka ce ba ka taɓa kayan jin daɗi na duniya ka sai ce la kun ga mutum ina koyi da shi kuma yana zagi na yana cewa wai wawa ai da kai nake koyi kai na gaba sai na lece ni da kai ɗaya ne ni shugaban ƙasa ne kai kowa kake mulki ni shugaban ƙasa ne ina tuna ƙarshen talaka na al'umma ta don ka manta shi shi sa nake koyi da shi kai wa ga Allah ta baka je kai abin kai wa kake wa shugabanci to sai na adin nan mai wannan gudun duniya duka baki da amma an rawaito labarin aurensa ya yi aure-aure da yawa kuma radiyallahu ta'ala an yana da ya'ya talatin da ɗaya banda waɗannan na sai da faɗi mutum zahara wajen guda uku biyar kuma yana da ya'ya wajen ishirin da bakwai ya'yansa ga baki ɗaya ne talatin da ɗaya amma kuma albarka kusan sharifan duniya duk gaba ɗaya zuriyarsa ne duk da baki daya ya rawaito yawan aure a wajen sayyidin ali wal hasan an rawaito yawan aure ga ɗansa sayyidin hasan wannan kan shine shugaba ma da shi'a din da sunna din dukkan sun rawaito auren sayyidin hasan da saki aure saki aure saki wata ruwaya ya aure mata saba'in wata ruwaya casa'in wata ruwaya biyu wata ruwaya hamsin duk da baki da hatta sharifi jikansa muhammad al-bakir ya rawaito cewa sayyidina hassan ya saki mace hamsin ya saki mace hamsin duk da baki da to ya rawaito to ikon amma ikon allah kuma ƴaƴan da ya yi a duniya kuma 24 mazan da mata 24 duk da baki da radiyallahu ta'ala anhu kuma yana daga abun mamaki duk wannan zuriya lamarin na Allah ne ba a cikin yawan auren zuriya take ba a cikin rashin sa ba in Allah ya baka kwaya ɗaya mai albarka sai ta tara zuriya da yawa in Allah ya baka ko kai tilli din kuma ya ga ba wata zuriya yanzu daga Hassan din Hassan na Husaini duk ga baki daya radiyallahu ta'ala anhu wannan zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cika duniya ikon Allah daga mutum biyu take ga baki daya daga abdullahi kamil dan hassanin musanna daga abdullahi kamil dan hassanin musanna sai ali zainul abidina shi kuma dan sayan na husaini duk waɗannan zuriya ta duniya za ka ga kan waɗannan take komawa mutum biyu amma suka cika duniya da wannan zuriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka albarka mutum zai ta roƙa da abu duk gaba ki da amma in yana da hali ba hana ba fa duk gaba ki da yanzu dai sai na duk Allah ya gima fuskansa soja ne soja ne duk gaba ki da al'adar sojoji kan albashinsu da abin da suke samu na daga ganima da abin da suke samu na kaza wannan gashi ya zo sai na hasan ko wannan kowa neman albarkarsa yake sai na ali ya tashi a kufa ya ce ya yi hudu ba ya ce jama'an gari don allah da annabi kawai da ya ƙara ba wa hasan aure na ji tsoron kai ya jawo min rigimar kabilu kai ya jawo min kabila wani tsoho ya tashi ya ce ina da yaya ɗari in ba shi ya saka in ba shi ya saka sai na ba su duka ba ɗanka ba ne ɗan manzon allah ne wannan ba ɗan kawai ne ɗan manzon Allah ne wannan ina da aya ɗari ce in ba sai na bashi ya saka in kuma bashi ya saka in kuma bashi ya saka in kuma bashi wala sai na da ni ko da ina da aljanna da na saka
ma kana muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ni ko da ina da aljanna da na saka a cikin ko ina da aljanna wa kuntu qasiman nar misal abul hasan shi yani ya ce wallahi ni ma ina raba wuta irin baban hasan sai na ali so da aljanna ma kuma to wannan kenan to gashi wa ibn umar da abdullahi dan umar to ikon Allah abdullahi dan umar matan da a duniya biyu na aure sai kwarkwarori hudu to ikon Allah kuma gashi an fada da ma babansa ne alqadi ya kawo dan sai nawa yayi aure aure da yawa radiyallahu ta'ala an da ma ya kawo to haka za ka ga salihan ba an ce ba bare masu yin salatul fati da yawa wata rana na shiga wajen shehinmu shehu ibrahim yorom yorom rabiyallahu an shehu na bakin kogi da ake cewa ne sallama na gaishe da ya gani sai na ga yana dariya shehi lafiya sai ta a da ka zo ziyara na sai na tuna kuma wani abu ni gashi yanzu ina son je in ziyarci mala adamu dan ke wallahi na kasa sai na ce sabi na yace saboda na ya aure ina tsoron kan naje dan zai hawada ni da fada na cika aure da yawa ce amma da ya shi yana aure da yawa shi kuma malam matansa na asali din nan har ya koma zuwa ga Allah su ne matansa kawai da yanzu kamar khalifa shi malai ta kara ga matansa na aure din nan na asali su ne masu da kwarkwaroli duk gaba kida ba fa laifi ba ne duk gaba kida sai yake cewa yanzu tsoro nake da naje zai faɗa ni da faɗa na yawa aure ga shehu ahmadu ko yana yi shehin su ma'ana rabiyallahu ta'ala anu to aka za a ga mutu yana da hali ne wagai to shi ku abdullahi dan umar matan biyu ne farkwarori hudu ya yi ya'ya goma sha shida ya yi ya'ya goma sha shida wa gairihim da wa'yansunsu wa gairihim da wa'yansun wa'yannan duk gaba gida fa in kila idan aka ce kai fa yakunin nikahu to da aka aure zai zamo wa kasaratuhu da yawaita shi min alfada'il yana daga cikin darajoji wa hadha ya haya ga annabi ya haya ibn zakariya dan annabi zakariya wa alaihi salamu aminci Allah ya tabbata a gare shi kad asnallahu ta'ala alaihi Allah yayi masa yabo annahu kana hasuran wai katangantacce ne baya aure وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح وسيدا شugabani وحصورا katangatace duk malamin suka zo fassarar nan waje cewa da baya aure shi bai aure to ya za a ce aure daraja ce da Allah yawa annabi hayaya ban baya aure duk baki daya wa hasura hasura shi katangatace ne fa kaifa yusulillahu to in aure daraja ce to ya Allah zai yi kirari ga rashin aure wanda ba daraja ba wa kai bai sunillahu ya Allah zai yi yabo alaihi a gare shi bil ajaz Allah ya ce rago ne ya gajiya ya yi aure amma ta'uddu ta'udduhu cikin abin da kai kake kirga shi fadilatan daraja ce wa hadha isa ibn maryama ga isa dan maryama alaihi salatu wassalam tabattala yayi ya naka din ya yanke aure din bai aure ba kwata kwata har ya koma aka dauke shi bai aure ba to in daraja ce ya aka yi kamar isa babban annabi irin wannan ulul azim a ce ya koma zuwa ga Allah bai aure ba ya yanke daga mata walau kana kama qaddartahu la nakaha da kamar yadda ka tabbatar da shi ne ai da ya aure to amsar wannan magana fa'alam kai sani anna sana Allah ta'ala kiranin yaban Allah tabaraka wa ta'ala ala ya haya abu sa annabi haya da annahu hasurun cewa annabi haya katangantacce ne bai taba aure ba laisa kama kala ba abhum ba kamar yadda ba'arun masu tafsiri suke faɗa ba ba wai Allah yana nufin wai katangantacce ne bai aure ba oh innahu kana hayuban laisa kama kala a'a innahu kana hayuban yawa yawa laisa kama kala ba abu ba kamar yadda ba'arin masu tafsiri suke faɗa ba innahu kana hayuban wai shi gajiyayye ne ga barin aure rago ne ba zai iya aure ba aula zakara da ko ko a ba shi ma da zakarin ma gaba daya ko ba shi da shi bal bari dai kad ankara haza huzaqul mufassirina ƙwararrun masu tafsiri wa luqadul ulama da malamai masu jinjina magana dukkan sun yi inkarin wannan fassara wa qalu suka ce hazihi nakisatun a ce da annabin Allah baya aure wannan tawaya ce wannan tawaya ce wa aibu wannan aibi ne wala yaliqu bil anbiya bai dace ga annaba a dangana musu wannan ba alaihi musallamu wa inna ma ma'anahu ma'anar hasuran inna ai annahu ma'asumun ai shi ka tangantacce ne mina zunuba ya taba zunubi ba kamar dukkan annaba ma in ji masu wa'yansu masu tafsirin ai la ya atiha ai ba zai je wa zai iya zuwa wa zunubi ba ka annahu kai ka ce usura anha an tare shi gaban ya yi zunubi kamar shauran annaba ne wakila kila ku aka ce mani an nafsahu min ash-shawa lafiyar sa yana da sha'awar yana da shi ya hana kansa shi ya hana kuma wannan wata daraja ce shi ya hana kansa wakila kila aka ce laisan lahu shahawatin fil nisa Allah wanda ya samu sha'awar mata ba amma ba wai ba shi da ƙarfi ko ba shi da rago a Allah ne bai samu ba faɗar ba na zaka to in haka ne kaga yanzu ya bayyana gare ka min haza daga wannan anna adamal qudrati cewa rashin iko alal nikahi ga yin aure na kasu tawaya ne wa inna malfazul falala dai fi kauniha mawjudatun a ce a Allah ya baka ikon zaka iya yi sun maqamuha sannan ka tumbuke wannan sha'awa imma bi mujahadatin imma da kokarin ibada ka Isa alayhi salatu wassalam kaman Isa aw bi ka aw bi kifayatin min Allah ko ko da isarwa Allah ne dauke ma kai haya kaman ya haya alayhi salatu wassalam to fadilatu wannan daraja ce za'idatun da ɗaɗɗiya likauniha domin kasancewa aure mushgilatan mai shagaltarwa ne fi kasirin min al'auqat cikin tili daga lokuta ga wayansu mutana haɗatan wanda za ta sarayar da su idan duniya zuwa su haɗa wa duniya mutum ya zaɓa sun haɗa duniya sun mahiya amma ita aure fi hakiman ukudira alaiha cikin haƙƙin wanda Allah ya bashi iko a kanta wa mulkaka Allah ya mallaka masa wa qama bil wajib ya tsaya da wajibinta fiha a cikin ta walam ya shigarhu arrabi da shagalantar da shi ga ubangijinsa ba darajatan darajatun aliyau daraja ce mai girma wa hiya darajatu nabiyina to ita ce daraja annabinmu sallallahu alaihi wa sallama ita ce daraja annabinmu allazi lam tashgaru kasaratuhunna wanda yawan matan bata shagalantar da shi ga ibada ba ya ba wa Allah haƙƙinsa kuma su kuma matan ya ba su haƙƙinsu yawan matan bata shagala an ibadar ta rabbi ga ibadar ubangijinsa bal bari dai za da hu zalika yin auren ma sai ya ƙara masa ibadatan ibada akan ibada ga ya ba da haƙƙin Allah ga ya ba da haƙƙin waɗannan bayan Allah da Allah ya sa su a ƙarƙashinsa su ne matansa lilhasini hinna saboda ya katange su wakiyani da tsayawarsa bi hukuki hinna da haƙoƙinsu wakti sabihi da yi musu tsururin abin da za su ci an ce kuma yawan aure yana nuna mutum yana da alheri ba marowaci ba ne in marowaci ne ko yana da abin ma ɗayan ma ba zai bata ba bare bare kuma ya ce zai yi wata duka za ka ruwa ba za ta bari ya kaza ba bare to ya nuna mutum yana da alheri to in mutum yana da hali ba ka ka aje wannan kuma wakti sabi da yin tsururu lahun tsururi lahun na gare su wani dayati da shiryar da su iyahun na shiryar da su bal bari dai sarbaha annabi man sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a sarari anna halai salmin huzuzu duniyahu yin aure ba ta daga cikin bukatun duniyarsa wa in kana min huzuzu duniya gaibi ko da za ta zama to bukatun duniyar wani ne wani sha'awa ne kai wani karata to shi kuma Allah sa ba ba haka bane fa qala alaihi salatu wassalam bai tsaya da aminta Allah da bata sai ya ce hurriba ilayya an soya mun waye sai ya soya wa da manzo Allah Allah Allah ne ya soya mun min dunyakum a cikin duniyar ku ku dinnan a cikin duniyar ku to Allah ya soya mun dan wani abu a ciki guda uku tadalla sai manzo Allah ya shirya annahu bahu soyayyarsa bima zikira da abinda aka ambata minan nisa ina daga mata wa da turare allazain wa inda kuma su biyun nan min amurin duniya gairi lamarin duniya wani dan duniyarsa kawai yake kwalisa da su da turaren to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah Allah ne so ya masa wasu imalahu sai manzo Allah ya aikata wayannan da zalika cikin dan Allah laysa bi dunyahu ba dan duniya ba bal li akhirati dan lahirarsa lil fawaid allati zakarna dan fa'idodin da muka ambata aure dai zai sa ka bar sha'awar wani idan Allah ya katange idanka kuma zai sa kuma sha'awar ka gashi kayi maganinta to mafi tarwiz abin da yake cikin aure wani da ka'il mala'ikati turare kuma abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa shi saboda haduwa da mala'iku sallallahu alaihi wasallam ba abin da manzo Allah ya ki irin wari saboda shi yana zama da mala'iku mu da ba ma ganin su sallallahu alaihi da haka kullum a cikin wanke baki kullum a cikin wanka kullum a cikin kaza saboda mala'iku da yana daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ban mamaki ko nawa ka sa ka sai turare baka yi almubazzaranci ba da zaka sa da zaka sai turare kwalba ɗaya miliyan kaza baka yi almubazzaranci ba shi ba almubazzaranci a cikin sai siyan turare duk ga baki da to wani da ka'in mala'ikata saboda haɗuwa da mala'ikun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an ce ko alwala ya ya taba turare sallallahu alaihi wasallama fidi cikin kanshi wani annahu aidan kuma shi turare bayan fa'idarsa na cewa dan haɗuwa da mala'ikun da manzon Allah yake yi dan zuwa wajen tsarki dan zuwa wajen da zaka mala'iku kuma shi turare din nan yana da wata fa'ida shi ma wani annahu aizan kuma shi tulare mimma ya hudu yana daga cikin abin da yake zaburarwa alal jima'i shi kansa wani magani ne na saduwa din na karfi din idan an ci ya ji kanshi abu kuma shi kenan sai gaba ta motsa sai sha'awar ta taso shi ma bare turarukan zamani din nan faransa tana nan da turaruka kala kala akwai wanda dama dan wannan ta yi shi da ka fesa shi to ka taso kanka da abu akwai dan wannan da to shi turare haka da turare yake shi ma da kansa yana sa saduwa da su din wani yinu alaihi kuma yana taimako a wajen saduwa da su din shi turare wani hamdin ku asbaba ku turare yana motso sababin saduwa da su din ma'ana yana motso sha'awa wa kana hubbu to sai san manzon Allah ya zama ga da turare da su matan nan lihatai saboda waɗannan kasalatai ne ɗabi'u guda biyu da ajiri gairihi wato lani a ji daga ba don waninsa ba wa ƙamfi shahawarci don ya tumbuke shahawarsa Allah ya rufe idansa shi kenan ga matarsa abu bare shugaba shugaba zai ga mata da yawa na gari ga kaza da kaza to ga nasa sun ishe shi duk gaba gida wa kana hukumul haqiqi to shi me ya san manzon Allah na hakika mu da ko san matan ko san ya ce Allah ne san to san manzon Allah na hakika sallallahu alaihi wasallama al-muqtasu bi zati wanda Allah yake fanci zatin manzon Allah da shi fi mushahadati jabaruti maulahu ya ga ikon ubangijinsa cikin kallon hazara shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli haqaiqul lahi shine abin da yake so wa'ancan soyan mar akai ba dan Allah ya soyan man mata da ko kallon su ba zai ba yafi Isa ma'arifar da ta hana shi yafi Yahaya ma'arifar da ta hana shi da komai sallallahu alaihi wasallama amma kuma shi hadaran Allah yake kallo shi kuma sai Allah ya sa duk wannan ba su hadarce shi ba wa munadatihi da ganawa da Allah to in Allah za a tambaye shi manzo Allah me yake so da yace kallon hadaran Allah da ganawa da Allah sallallahu alaihi wasallam wani zalika saboda haka mayyaza bainal bain manzo Allah ya bambance tsakanin soyayyar nan guda biyu wa fasala bainal halatayn ya rabe tsakanin halolin nan guda biyu fa qala sai yace wajilat qurrata aini fi salati an sa sanyi idan dana na a cikin sallah ba a cikin matan can da turare ba su dai dan Allah ne ya soya min su ma da haka ina kulawa duk gaba ke da amma ko fi Allah ya samu ko an ce abu ne da manzo Allah ya ce bilal kira mana sallah dai mu huta duk gaba zai ta da sallah duk gaba ke da sallar da wani yana ganin nauyi ce Allah Allah yake ya gudu ya gudu ya gudu ma shi kuma manzo Allah a cikin ta yake jin sanyi idan dina saboda yana munajati faqastawa to kaga manzo Allah yayi daidai da yahaya da annabi yahaya wa isa da annabi isa fi kifaya fitinatu kunna cikin Allah ya ije masa fitinar su matan wa zada amma manzo Allah ya dara wa annabi isa ya dara wa annabi yahaya fadilatan daraja bil qiyam bihinna cikin yayin auren ya tsaya da da haƙƙin su yayin auren ya tsaya da kan haƙƙin su to nan zamu da Allahumma salli ala sayyidina Fatima wa الحمد لله رب العالمين